والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله وبركاته ɗaya ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da da sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da da da goma sha ɗaya a lissafin turawa idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan wannan aya mai tsawo da take magana akan kada a kusanci sallah alhalin ana cikin maye har sai mutane sun san me suke faɗa muka yi magana akan janaba da kuma hukuncin marar lafiya da kuma wanda ya je bayan gida ko kuma hukuncin taɓa mace idan mutum ya yi alwala abinda muka dan tsallake ko muka bari lokaci ya kure mana wasu bayanai da suke da alaka da ayar wanda ya kamata mu san su na farko dai a cikin ayar Allah ya ce au lamastumun nisaa muka ce malamai sun yi sabani akwai kira'a guda biyu akwai lamastumun nisaa kira'ar hamza wal kisa'i lamastumun nisaa au lamastumun nisa maimakon lamassumun nisa haka a cikin suratul ma'ida ma ya suka karanta lamassumun nisa wannan kira kuma lamassumun nisa to yau ana darasi na goma sha biyar a cikin a sura din to menene hukuncin mutumin da ya taba matarsa ko ya taba mace alhalin yana da alwala ra'ayi na farko shine mutumin da ya yi alwala sai ya taɓa mace wannan macen kowace ce kuma ya taɓa ta ba zani a jikinta ba riga ba komai shine la ha'ila bainahuma fatata ta taɓa fatarsa to alwalarsu ta warware da wanda ya taɓa ɗin da wacce aka taɓa wannan shine ra'ayi Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Umar inda mutum ya yi alwala jikinsa ya taba jikin mace ya taba ta to alwalarsa ta warware amma fa in babu zani in ya taba biduni ha'il kenan kuma shine ra'ayin Imam Zuhuri da Imam Al-Auza'i har ma da Imam Shafi rahmatullahi alaihim ajma'in Imam Malik da Imam Lais ibn Sa'ad da Imam Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahuya da sauran malamai Allah musu rahama suka ce taba mace yana warware alwala idan mutum ya taba ta ne da sha'awa amma da mutum zai taba mace ba da sha'awa ba alwalarsa ba ta warware ba yana sauri zai tafi masallaci sai kawai ya ci karo da mace sai taba ta zai iya ko a hanya misali ko ko ba ka bane ko an zo giftawa ko ya hau babur yana kokarin tafiya la'alla ya zo zai za su yi kiliya ko dai wani larura alwalarsa ba ta warware ba amma a wancan ra'ayin na farko in dai fatarsa ta taba fatata to alwala ta warware wani abu ya biyo baya ko wani abu bai biyo baya ba alwala dai ta warware Allah masa rahama wannan warwarewa ne inda sha'awa aka taba ita malaman suka ce kwata-kwata ma taba mace baya warware alwala kwata-kwata du duk yadda ka taba mace alwala ba ta warwarewa la yantaqidu alwudu'u bi massil mar'ati bi hal wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas Allah ya ji kansa Allah masa rahama shine ra'ayin Sufyan ibn Sa'id al-Sauri kuma shine ra'ayin Al-Hasan al-Basri rahmatullahi alaihim gaba daya to wasu malaman sun tafi akan in an taba mace din kamar tsirara shi yayi tsirara ita ma ta yi tsirara in aka taba juna to nan ne alwala ta warware to a nan gurin taba mace da sha'awa zance mafi inganci cikin waɗannan maganganu taba mace da sha'awa shine yake lalata alwala dalili shine akwai hadisin da ya inganta riwayar Imam Bukhari manzo Allah yana yin sallah da daddare na na Aisha tana wato gindaye a gaban shi tace idan yazo zai yi sujjada sai ya taba ni sai nade kafata sannan yi sujjada kuma karewa ma dai a cikin sallah ma yake ba ma wai yayi alwala ne kafin ya sallah ba kaga wannan yana nuna cewa shi alwala ba ta warewa haka kurum dan mutum ya taba mace ko ko ba kuma inta ba to wannan kenan wannan shine kuma zancen da yafi inganci dan mutum ya taba mace in dai ba da sha'awa ya taba ta ba kawai ko dalili yasa ya taba ko na abu misali mutum yayi alwala gida iyali suka ce a bada kudin kayan miya ko a bada kudin kaza sai ya zo miƙawa sai hannun su ya taba na matarsa kurin sai je sake alwala sai dai in ya ji wani abu ko ba ga bane yawa sai dai in ya ji sha'awa to me hukuncin mutumin da ya taba mahaifiyarsa ko ya taba yarsa ko ya taba ganwarsa yana da alwala alwala ta warware na'am imamu shafi yana da ra'ayuka guda biyu akan wannan wani ra'ayin ya ce ta warware wani ra'ayin kuma yake cewa a sahul kaulayin ke na auren shafi'i ba ta warware ba don mutum ya taba yarsa ko ya taba mahaifiyarsa ko dai wata muharramarsa ne alwala ba ta warware ba ne ya yi wannan ya ce liyannaha laisat bi mahalli shahwa don ba wurin sha'awa ba ne mutum zai je taba mahaifiyarsa ne ciya sha'awa ko yarsa ai sai dai in dabba ne shi suka ce daidai yake da ya taba dan uwansa namiji kawai kawai dan ka taba dan uwanka namiji haka sai a ce alwarka ta warware a a bata warware ba to to shikenan yanzu nan muna magana akan wanda ya taba to to ina hukuncin almalmus wanda shi aka taba shi kuma wanda aka taba ta kai afwan dan kai kan miskin ko da yake kai din ma akwai ta cewa akan ka ba mamaki mace ta taba ka kai ko ba kai ka taba ta ba shine almalmus to namijin da mace ta taba shi da kuma macen da namiji ya taba ta menene menene hukuncin su wasu malaman suka ce alwala ta warware shi ma hukuncin su daya da wanda aka taba da wanda ita ba duk alwala ta warware me dalili aka ce suka ce kama yajibu alaihim al-ghusl bil jima' yanzu idan namiji ya yi jima'i da mace ya haɗu da ita ba duka suke wanka ba sai ta ce ai shi ya sadu da ita ba ita ta sadu da shi ba ba za ta yi wanka ba ma dama za su yi wanka tare tun da an samu saduwa to haka in an taba ma dole sai an sake alwala duka biyu gaba daya wasu malaman kuma suka ce a'a wanda shi aka taba alwalarsa bai warware ba me da ni suka ce ga hadisin aisha kamar ya hadisin aisha hadisin aisha da da take cewa annabi yana yana sallah yana taba ni um, alhalin a a a ina ina yana sallah ko kuma ba ba wannan hadisin ba afwan hadisin da tace nakan tashi da daddare in nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in rasa shi kishi ya daure ni in ji cewa kamar ya tafi wajen wasu ne daga cikin matansa ta ce wata rana na tashi ina ta lalumawa ina lalumawa sai na lalumo shi yana sujjada sai na ina lalumawa sai na taba kafa sai na ji yayi sujjada amma ta ruwaye sun kasance ya sujjada yaya ta ji kafafuwan nasa to shi ne suka ce a nan gurin ai kaga annabi shi aka taba ya sake alwala to da aka ce ashe mutum dan an taba shi ko alwalarsa ba ta warware ba to shi ma dai zance mafi inganci a nan in kai din da aka taba ka ji wani abu ko ke din da namijin ya taba kin ji wani abu to alwala dai ta ta ta wani masu mun yi jima'i to wannan kenan sai matsala ta gaba matsalar abin da ya shafi wato najasa ta fita a jikin mutum ba ta gabar da kuma ba dan Allah ya ce auja a ahadun minkum ya fitar da wannan tanan to me hukunci alwalarsa na'am alwala tana nan ko malaman fikir da cewa suka yi fitar da bawali ko bayan gida ko a bisa hanya wacce take sananniya a shari'a wacce ce sananniya a shari'a wannan sabilai ne in ka ce akwai matsala to yanzu misali mai hukuncin wanda ya fidda maniyi ba ta hanyar ba ta hanyar saduwa da mace ba kuma ba ta hanyar mafarki ba kamar misali shi ma fadowa ya yi kaji ko ya fado daga kan doki da ya daku a kar kurin sai fidda mani ko kuma tsare shi suke suke ta ba shi kashi da ya sha duka sai in zali shi ma sai ya yi wanka na'am zai wanka kun yi sabani ba zai wanka ba zai yi wanka ne in ya fidda mani ta hanyar da take sananniya ne a shari'a ta jin daɗi to mutumin da ya hau doki fa iya sakuwa kurin sai fi da mani saboda daɗin hawa doki da daɗin sakuwan yaya sai ya yi wanka ba wanka a kansa ku riƙe wannan ka'ida fitar da waɗannan abubuwan alal wajhil mu'tad a bisa fuska da suke sananniya haka malamai suka faɗa Allah musu rahama gabaki daya zai iya yiwa watakila mutum ko aiki ake masa asibiti sai ya da mani zai iya yiwa yana iya faruwa wani makamcin wannan malamai da yawa sun tafi cewa alwala ba ta warware ba shine ra'ayin abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas da su imam ata da tawus da alhassan albasri da sa'id a ibn al-musayyab da malik da imam shafi'i allah ya musu rahama wasu kuma suka ce ai akwai wasu abubuwan da suna warware alwala ba ma waɗannan ba suka ce alwala tana wajaba in an yi amai alwala tana wajaba in an yi haɓo alwala ma tana wajaba idan an yi ƙaho wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayoyukan malamai fa a su sufyan ibn sa'id ibn sauri Allah ya ji kansu da rahama da su Abdullahi ibn al-Mubarak suna da wannan ra'ayi din amma dai rajihin magana waɗannan abubuwan zuwan amai baya warware alwala don mutum ya yi amai kurin ya yi alwala ba zai warware alwala ba haka haɓo ma akwai saɓanin malamai duk akan matsalar ce ka je dai ka wanke ka cire wannan haɓan ka wanke shi saboda zuwansa da fitowarsa haka kafo ma don kayi kafo wanda ma azumi ma ana ta ce ni na ce su ma aka yi su hadisin aftar alhajim wal mahjum da sauransu to wannan dai rajihin magana rashin warwarewa alwala saboda fitar maniyi ba ta hanyar da aka saba ko fitar fitsari ko bayan gida ba ta hanyar da aka da aka saba ba to anan da Allah ya ce fa illam tajidu ma an fatayamma musa idan tayyiba ko in ba ku samu ruwa ba ku yi taimama in ba ku samu ruwa ba to na farko dai falala ce Allah yake banci wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kadai ne al'ummar duniya take taimama babu wata al'umma ta wani annabi daga cikin annabawa da take taimama in ba al'umma annabi Muhammad ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda manzan Allah yake faɗa a hadisi imamu muslim ya ce fuddilna ala nasi bi talatin an fifita mu akan mutane akan abubuwa guda uku ju'ilat sufufuna ka sufufil mala'ika an sanya sahunmu daidai yake da sahu irin na mala'iku idan mun zo sallah ba muna yin sahu ba to yanda muke yi din na haka mala'iku suke yi to a duk duniya kuma ba ma sahu irin wannan sai namu mu aka keɓance kulluha masjid a masjida an sanya mana kasa duka ta zama ta wurin sallah kamar ya yanzu a wani al'umma ko ina za ka yi zuwa ka yi sallah in dai ba nisa ba ne a wurin amma sauran al'ummomi ba a yin sallah in ba a masallaci ba da sallah za ka kama ka kana tafiya wani gari to dole sai ka je masallaci amma mun da wannan al'umma ko a cikin tsakiyar daji ba kawai sallah ka za ka je ba kai ka riga mata sallah ba haka ne kuma ka mata to kaga wannan fifiko ne ai sai ya ce wajen ilan nana turbatuha lana tahuran ila lam najri ba kuma an ba mu kasan mu turbayan mu ta zaman ruwan alwala ne ko abin yin tsarki ne idan ba mu samu ruwa ba kaga wannan fifiko ne falala ce da Allah ya ba wannan al'umma da hadisi imam muslim taimama kuma ta samu asali ne kamar yadda riwaya ta tabbata imam malik ya fitar a cikin muwatta da imam muslim imam bukhari ma ya fitar hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na Aisha ta rawaito ya fita tare da ita a wani daga cikin tafiyarsa ta ce sai da suka zo wurin da yake ake cewa baida ko bidacin jaish sai sarƙar da sai ta tsinki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansa ya tsaya yana neman wanda na Aisha tsarkaka da ta je bar kuma mutane ma dole suka ta to annabi ya ta ka tafi a shekara mata tana daraja da a iya tsayawa a yi mata wani hidima ka duba sarka kullum ta wuya jama'a ana kan tafiya da na aisha sallar ta tafi annabi ya tsaya ya ce sai an nemi mota eh so ko da sahabi da ai wani abu sai mace wala ai mata da da bani eh kuma ba ruwa kuma ba inda suke kuma ba wurin ruwa bane ba laisu alama wa laisa ma'ahum ba ba su wurin ruwa kuma babu ruwa a tattare da su mutane ba suka ga gaskiya abin yayi yawa sai suka kewaya suka tafi wurin sai na abubakar ya sai na abubakar yarinyar nan kai mata magana ta sai da manzan Allah ta sake neman sarka duk jama'a sun abin nan ta haƙura ba ga ruwa ruwa kuma lokacin sallah yayi ka ce ka mata magana tun da kai ba kanta ne mu yanzu ba zai mu mata magana ba amma kai a matsayin uba ne ya ga gani an dan kewaya an gaya abubakar ya dau mataki kenan sai sayyidina abubakar ya tashi sai dai tarar da manzan sallallahu alaihi ya sa sahabbai a je a ci gaba da neman sarka shi ya ma ya jima ya zauna ita kuma zaune ta zauna kuma ya kwanta akan cinyata sallallahu alaihi wasallama filo da cinyata ya tsora kansa haka akan cinyata har bacci ya ɗauke shi ana can ana ta neman sarka ita kuma tana nan tana jiran sarka a kawo mata ta to sayyidina abubakar ya je zai sauke mata inji ya mata gobara yaya kika yi mana wannan abin ya ga kuma ga manzan Allah yana bacci kuma shi yanda yake girma annabi ba zai iya tashin annabi yana bacci ba sannan kuma in ya zo ya rufa ta da fada to annabi zai ji ya farka kuma kaga ya tashi manzo Allah daga bacci ka san ya yayi sai ya samu wani dogon itace sanda sai ya zauna ta gefe ta gefen ta haka sai ya zungure ta da itacen haka ki tashi waje ka gane yana yana zungurin ta na haka yana ma'ana kada ya daga sauti manzo Allah ya ji ya tashi kuma yana so ya yi mata faɗa kuma kaga tun da babanta ne an ya iya wannan buga mata itacen ma ya ga dama tun da babanta ne radiyallahu anhu ma ajma'in Allah musu rama gaba daya to haka abubakar ya ce zungurinta da wannan yana dan zungurinta kuma yana jin tsoron kada ta yi motsi ta tashi manzon Allah daga bacci ce haka haka ta ce ga can Allahu akbar ta ce fa ta bani abubakar ya zaki zo ki ajiye mutane ba mu da ruwa kuma wurin nan ba ruwa dan sarka ki kaurin ki cewa annabi sai an nemo sarka ki tashi a tafi mana ta ce wa qala ma sha Allahu an yaqula ya yi fada ya faɗi duk abin da zai faɗa yana ta soka mu wannan sanda ɗin ta ce ni kuma ka duba wani ladabi dukansu uban yana girma annabi ta ma tana girma ta ce idan ya soka mu wannan sandar a ƙuguna ni kuma ina ganin girman manzon Allah ba na so in yi kar kadan tashi annabi daga bacci ta ce sai in shanye in ya soka mu sai in haɗiye ba zan yi motsi ba don karanta ce shi malam ka duba wannan mata da suke girma manzo Allah wai amma wai ɗan shi'a wai kafira ce a wajen su kaga ai ba a dace ba ai duk tsohuwar da ta yi naƙuda ta haifi ɗan shi'a ta yi naƙuda banza ta wahala yawwa ta yi tofe-tofen yawu a banza na na aisha insha Allah tana aljanna kamar yadda alkur'ani ya ba da labari ta ce matsayin manzan Allah ya hana ni ban zungura ba na tashi saboda abin da abubakar yake mu ta ce muna nan sai da aka wayi gari lokacin sallah su bayi ta yi kuma dole a tashi a yi sallah kuma babu ruwa kurum sai Allah ya saukar da wannan ayar fatayammamu sa'idan tayyiba sai ku yi taimama ka duba fa Allah fa bai saukar da aya ya ce ke Aisha ya ke Aisha yaya aka yi kika ajiye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya canja lamiri ya ku waɗanda kuka yi imani ku daina tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku hana shi yin sallah ku ajiye shi gurin da babu ruwa ku takura masa Allah bai yi wannan ba ai zai iya saukar da ayar kawai sai Allah ya bada solution to tunda ba ku samu ruwa ba ba sai ku ce mama ba kenan yanzu anan idan an tambaye ka ta dalilin wa aka saukar da ayar taimama ta dalilin na na aisha to wannan kurin shine sakon da muke so mu isar a wannan bangare malamai sun ta sabani shi da me wai za a yi taimama ita taimama da me za a yi menene ya halatta a yi taimama da shi imamu shafi Allah masa rahama ya ce duk abin da yake daukan sunan turbaya duk abin da zai iya daukan suna in dai za a iya bashi sunan turbaya to shine za a yi taimama a kansa an gane ko kamar ƙura ma ko ƙura ƙura inda ƙura a ɗakin ka bayan kaje ka debo ƙura za ka yin taimama a kanta ba sai ka fita kaje ka nemo ƙasa ka yi wa abu na kana shiga ɗakin ka wajen window window kan nan za ka akwai ƙura ko kurin ɗan buga hannunka shikenan ka yi taimaman ka Allah sa albarka yawwa dan yace annabi ya ce waju ila turbatu halana tahura ai an sanya turbayarta ta zamanto tsarki ne a gare mu hadisin imam al-bukhari da muslim wasu sun ce ya halatta a yi taimama ma a ta akan ko siminti ma da, da, da irin ina irin jan bulo din da ake kona shi bulo da ake kona shi ya, zama, ya zama ja na ƙasa ne amma sai a kona shi duk suka iya cewa za a za a iya taimama suka ce duk abin da yake kan ƙasa inda zai iya ɗaukan a matsayin ƙasa ne kamar irin su duwatsu su tsakuwa an gane ko yawa wannan duk za a iya abin nan taimawar shi suka ce yanzu kamar misali yanzu minti ina ce shi ma dai yawanci kasa ne ake ɗiba ake sarrafa ta ake abin nan da ita da sauransu suka ce da wannan ra'ayin hannunsa akan dutse ba tare da ba kura akan dutsen na irin duwatsun nan na cikin ruwa ha mai sumul sumul din nan kaga wannan babu kura kansa to in taimama ta kama ka in ka buga hannunka akan shi kai taimama ta yi saboda me shi ma ba kasa bane kasa ne to duk abin da zai iya daukan wannan yana kan kasa to za a iya yin taimama da shi kai wasu suka ce ma duk abin da yake haɗe da ƙasa in dai a haɗe yake da ƙasa za a iya taimama a kansa kamar bishiya ko kuma ciyawa da ta tsoro suka ce as-sa'id dan an ce as-sa'id wudu'ul mu'min wudu'ul mu'min kalmar as-sa'id shine ma tasa'ada ala wajhil ard duk abin da ya dago yake saman kasa shine sa'id bishiya ba a saman kasa take ba itace ba saman kasa yake ba ciyawa ba saman kasa take ba suka ce duk za a yin taimama a kansu haka wasu suka faɗa to amma dai zance mafi inganci abin da zai iya ɗaukan sunan ƙasa ko turɓaya shine ake yin wato taimama da shi kamar yadda malamai suka ainihin faɗa Allah ya musu rahama magana taimama a shafi daga hannu zuwa gwiwan hannu kuma a zuwa eh zuwa gwiwan hannu mun tattauna da ku wato satin da ya wuce yawwa wannan kenan sai kuma magana taimama a iya yin sallah sama da guda ɗaya da taimama ɗaya kamar misalin kai sallah ƙwaya biyar da taimama ɗaya wasu malamai na fiƙi sun ce ba a yi amma rajihin magana ya halatta za ka iya yin sallah dubu da taimama ɗaya sannan kuma akwai matsala shin ya halatta ka yi taimama kafin lokacin sallah to in tambaye ku ya halatta ka yi alwala kafin lokacin sallah ya halatta to taimama fa ha bai halatta ba haka wasu malamai suka faɗa kuna da ra'ayi za ku iya cewa bai halatta ba eh suka ce kai da aka ce ka je ka yi taimama in ba ruwa to ya za ka je ka yi taimama tun ma kafin lokacin sallah a wannan lokacin ka tafi neman ruwa mana wasu kuma suka ce a ai ma dama ya halatta ai alwala kafin lokacin sallah to idan mutum ya nemi ruwa kafin lokacin sallar bai samu ba iya so zai yi ibada ba zai taimama ba in kuka ce haka to yanzu mutum ba zai taimama kenan yayi nafilar sallar azhar ba in tambaye ku mana zai iya ashe ya halatta yayi taimama kafin lokacin da za a zo a yi a yi sallah kenan ina fatan kuna fahimta sannan ita kanta taimaman da Allah ce fa illam tajidu fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan shi ma akwai sabani yanzu kai yanzu me me ka fahimta akan da Allah ce fa illam tajidu ma'an ko fa lam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba kai me ka fahimta yanzu misali ina zuwa nan masallacin in ban samu ruwa ba zai dauki fa lam tajidu ma'an na zo nan masallacin babu ruwan alwala na shiga cikin wanda ba su samu ruwan alwala ba ha na shiga ko ban shiga ba ha na shiga ko to kaga sai ne taimama kenan na zo ana sallah babu ruwan alwala ba sai buga ni taimama ba zan yi ko ba zan yi ba eh to wasu malaman suka ce a nan falam tajidu ma'an a ka'idar larabci kaji ko ba a cewa falam tajidu in ba kaji ka nemo ba ba a cewa ban samu ba sai bayan na nema yanzu mutum bai nemo abu ba zai ce bai samu ba to suka ce dole sai ka fita kaji ka nemo in ka nema ka nema baka samu wato ka dauki sunan falam tajidu ma'an amma abu hanifa yace sam sam ai kurum Allah cewa yi in ba ku samu ruwa ba ka zo za ka yi sallah ba ruwa a inda kake ba ruwa ka yi taimama kawai ko za ka ce ya samu ya samu na ce ya samu bai samu ba da bai nema ba kaji ko ko bai nema ba ya bai nema ba tunda ya je ya je rijiyar burtsatse bai samu ba ya duba rijiya bai samu ya duba famfo bai samu ba bai nema ba to shi abu ne fa cewa ma kurun a gurin da kake in baka samu ruwa ba kurun kai taimama ka ta wasu ba akwai sauki Allah ya musu rahama to zance mafi inganci shine din aje a nemo aje a nemo a je a nemo don sai in an nema ne za a ce ba a samu ba to Allah ma sai ka dan mana afuwa yau mun dan shiga kinka sai ka kawo mana wallahu alamu bi adaikum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل نعم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب yanzu baka ga waɗanda aka ba su wani rabo na littafi ba su ne yahudawan madina yashtaruna dalalata suna sayan bata da kansu da kansu wa yuriduna an tadhillu sabil kuma suna nufin ku din ma musulmi ku bata ku bar hanya ta kwarai yasharuna ad-dalala ay yastabdiluna ad-dalalata bil huda suna canja shiriya su ba da shiriya su karba bata ai tun da ka zama ba yahudi ka zama batacci ka saki shiriya ka kama bata amma bayan wannan fa bayan sun bata ɗabi'a ta yahudu wa yuriduna an tadillu sabil kuma nufin su su yahudawa ku musulmi muminai ku bata daga hanya ku zama batattu dama shine sharrin ba yahude bayan ya bata kuma ya bar da kai ku zo ku yi tangal batete eh baka ga tsuntsu baka ga tarko baka ko ina daidai yake da faɗin sa wadda kafirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim da yawa yawa cikin ahlul kitabi sune al-yahud suna burin suna fatan su juyar da ku daga imanin ku su dora ku akan bata su raba ku da musulunci su dora ku akan yahudanci su mai da ku kuffaran kafirai hasadan min indi anfusihim saboda bakar hasada da take gare su waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa sun yi burin ku zama kafirai kamar da su ma suke zamantowa kafirai kun zama ɗaya kenan kai arne shi arne su raba ka da musulunci to wannan shine abin da Allah ya faɗa dangane da Yahudawa a dunkule nufin ba Yahude tun lokacin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama suna kan yahudancin sannan kuma su raba musulmi da kan musuluncinsa za su shige ku ta hanyar makarantunku na boko za su shige ku ta hanyar ma'aikatunku na gwamnati za su shige ku ta hanyar tsarin kasuwancinku za su shige ku ta hanyar sufuri je ka dawo za su shigo ku ta hanyoyin da ba ku tsammani ko ina yanzu ba yahuda yana da hannu kuma yahuda na suka fi kowa kaɗan a duniya amma suna da hannun da za su lalata mutane su raba ku da addininku su hana ku sa sutura irin taku ta musulunci su ɗora ku akan tasu suturar su fitar da matanku daga gidaje su ce su fito kallabi tsakanin rauna which man can do women can do better abinda wai namiji ya yi mace ma za ta yi better su fitar da matanku su ce an takura musu mace ta zauna kurin tana zaman aure tana kullum tana ɗirkime tana abin nan sai mutanen suke mantawa fitowan ki din kuma wulakanta ne dan kin ga a gida a musulunci kina cikin gata ko me yi miki za a yi amma yahuda sun ce ki fito ki gadin shago ki fito ki gadin akwai shagon aski ma da a kasashen turai ma mata ne suke kula da ki a zo a yi tallan sabulu da ke ki tsirara a yi tallan sabulu da ke ki tsirara a yi tallan makilin da ke ki tsirara a tallan omo da ke ki tsirara a tallan brush da ke ki tsirara a tallan takalmi da ke a tallan komai da ke wai mace a wurin yahudawa wata sil'a ce da suke amfani wajen tallan kayansu don ya samu rawaji ya samu karbuwa a duniya sai suka manta da gatan da musulunci ya musu suka dauki abin da yahudawa suka musu sai suke ganin wai wannan wai shine gaba su hana mata zama su ce sai sun fita sun yi aiki yanzu abin da ana nan ana samu wasu na nan suna abin nan kun zauna a gida kuna tabautawa mazajen ku dan aikin nan da ake bara ku fita ku je ku yi aiki ba ki tafi ke ma yadda yake zuwa Abuja ke ma ki je ki yanda yake zuwa shiga office ya zauna akan kujera yana jujjuyawa ke ma ki jujjuya kin manta cewa ke fa baki saki sallah wata guda cikakkiya ba kina haila shi baya haila kina daukan ciki shi kuwa shekara dubu ba zai dau ciki ba a taba namiji ya dau ciki ba ce rabinsa ce sai Allah miki gata ce zaune a gida a kula da ke a mutunta ki a daraja ki sai ka ce ke yahudawa za ki bi hanyoyi da dama yahudawa sun shige mu kuma don su raba mu da addini da kokarin raba ku da kishin addini yanzu a hankali an ce cusa mutane duk wanda game addini ne kana ganin mai gemu sai ka sai gaji a wannan ayi abin nan da kaga mutum da gemu sai ka ji a ranka wannan yan tsananin addini to an yi aiki a kanka yi sun yi nasara a kanka tunda yanzu ma'aikatun ku mutum mai alamar addini yana jin tsoro ya je dan a dauke shi aiki ko ko ko akwai dan uwa ne gadi gadi yake nema gadi za a dauke shi wanda zai dauke shi yace kai kaga wannan wannan gemun ka jefa ka aske shi gadi shi ba mu daukan mai gemu kuma an yadda malamin makaranta a garin nan zaka dauka in za a dauke ka na ranta in baka ci sa'a ba masu interview kana zuwa da gemu yace kai na subhanallah idan ga kana zuwa masallaci akai akai sai an maka fenti yanzu akwai kasashen da wallahi duk wanda aka yana zuwa masallaci akai ke to security ake hada shi da shi sai an dau sunansa an dau lambar wayarsa an gane gidansa saboda kullum yana zuwa kan salawat da haka dole sai kana yi kana fashi masallatai sai an yi rijista duk masallacin da wanda zai sallah yanzu za ka zo nan kai sallah sai an maka rijista ba masallaci shi kansa sai an ji an masa rijista sallah da za a yi duk wani yahudanci ne kuma yana yana yana yana yana yana siliki ne yana shigo mana cikin kasar mu kiran sallah sun ce a disturbances ne ana disturbing mutane ya za a zo a sa lafiya ladani yana iko ana takura mutane haka wani ya faɗa ya ce mutane suna bacci ya za ku tashi mutane cikin dare wai wai kuna kiran sallah me kiran sallah matsanta mutane ne duk suna da wannan tunanin suna da wannan tsarin tuntunin ma a wasu wuraren ma ana nan ana kokari har ma an hana ma ko yanzu nan nan Abuja ma nan in kaje mun sha faɗa muna maimaita akwai wuraren da wallahi ba isa as-sallah su ka kira sallah ba ko ba ko ina zaka yi masallaci ba zaka je ka tarar da unguwa guda babban unguwa iya ganin ka amma ba masallaci saboda mai gwamnati bata ce a masallaci a wurin ba a nan nan abuja sai in gwamnati ta ce a masallaci a gurin mutane su ta zama malam ba su fita sallah asubahi ni zuwa ne da kaina na je wani guri na wani unguwa na kwana na tashi nake ce mutum nake ce nace yaya aka yi yace ai nan sai dai kowa dan yi sallar sa abin nan babu ya ba za ku yi masallaci ai ba a yi sai gwamnati ta ce a yi wannan gwamnatin da take yakan masu sallah wai ita ce za ta sa a masallaci kuma an yi masallacin da ishi da coci masallaci coci iyayen masallaci iyayen coci Allah al-mustan alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yashtaruna ad-dalala ku rike wannan alqur'ani shine tsiran ku wallahi wallahi da zancen cikin sa za ku samu kubuta ku tsira a gurin ubangiji matukar kuka watsar da karantarwa alqur'anin nan iya hasara ta kare wa dan adam ويريدون أن تضلوا السبيل يهود كل سوس كي سبتدكم والله أعلم بأعدائكم يا سلام Allah ce Allah shi ya fi ku sanin abokanan gabanku Yahudawa abokanan gabanku ne Yahudu baya son musulmi bai kaunan musulmi baya son abin da zai ji musulunci ya dagu dan da musulunci yake wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira ai lalle Allah ya isa shine majibicin al'amura kuma shine mai taimako tabaraka wata'ala ai iktafu billahi waliyan Allah ya isan muku Allah ya zama waliyin ku waktafu billahi nasira kuma ku wadatu da Allah ya zama shine mai taimakon ku na'am
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم نعم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا آية حكتك متصلة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب sai ka ce minal ladina hadu baka ga waɗanda Allah ya ba su wani rabo cikin ahalul kitabi ba minal ladina hadu yahudu kenan yuharrifuna al-kalima an mawadihi suna canja zance daga bigiransa kalmar yuharrifun yughayyirun canjawa sifata muhammadin sallallahu alaihi wa sallama sifofin annabi muhammad sallallahu alaihi da suka zo cikin attaura suka yi ta gogewa suna caccanjawa sai su zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna tambayansa akan wani lamari sai ya ba su labari sai a ga kamar suna riko ne da magana annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya ba su labari kamar sun karba sai ya to mun ji mun ji mun ji in sun koma sai su canja abin da manzon Allah ya gaya musu sai su faɗi wani abu daban ga can sifofin manzon Allah sun ta gogewa wai dan kada ƴaƴansa da jikoki da wanda za su biyo baya su bude a taura su karanta su ga sifan manzon Allah su yi imani da shi sai suke cancanjawa suke gogewa sannan kuma sai zo gurin manzan Allah kamar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa sai su tambaye shi abubuwa sai aga kamar sun karba abin da manzan Allah ya zo da shi amma daga baya sai zai su canja abin da aka faɗa a nan malamai suke cewa duk mutumin da zai zo ya ji wani labari ga abin da aka faɗa sai ya koma kuma sai ya canja ba abin da aka faɗa ba shi zai faɗa to yana da sifa irin ta Yahudawa Allah ka tsare يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا wa'asaina sai su rinka cewa sami'ina qaulaka mun ji zancenka wa'asaina amraka amma mun saba umarninka zancenka mun ji ji dole yadda babu shine wa'asaina amraka wasma ghaira musma'in wasma kai din ka saurare mu muhammadu ghaira musma'in sallallahu alaihi wasallam amma mu ko ba mu saurare ka ba mu in mun ji nakan ba za mu yi aiki da shi ba kai ka ji mu ka ji renin wayo fa sami'ina wa asaina suka ce mun ji mun saba maka to kuma kai wasma ghaira musma'in kai ka ji namu mu kuma naka ba za mu yi aiki da shi ba Allah sawaye wa ra'ina kuma suna cewa ra'ina suna faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ina layyan bi alsinatihim tahrifan suna masu canja harshen su kalma ce ta suka kalma ce ta zargi da can Allah ba da labari kamar da muka karanta a bakara ko ya allazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u kalmar ra'ina kalma ce da suke in suna so su ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan bata shi sai su rinka gaya masa wannan ra'ina din to suna faɗin wannan suna suka shine layyan bi alsinatihim wa ta'anan fid din da suka a cikin addini ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم دا دي سنشي منجي منبي ميمكن سنشي سمعنا وعصينا سنشي سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا سنشي كسورنا كما انظرنا كلمة انظرنا تنا نفهم انظر إلينا كلموا دوبيمو maimakon su ce ra'ina da haka suka faɗa da wanzurna dinnan suka faɗa da yafi lakana khairan lahum wa aqwam da wannan shafa alkhairi gare su kuma shine yafi daidaituwa kalmar aqwam tana nufin a'adal wa aswab walakin la'anahum Allah bi kufrihim sai dai Allah ya tsine musu albarka da kafircin su daman fala yu'minuna illa qalila babu masu imani cikin su illa qalilan sai kaɗan daga cikin su illa nafaran qalilan minhum irin su abdullahi bin sallam ke sallam irin su ne waɗanda suka musulunta yahudawa ne amma suka musulunta da waɗanda kuma suka musulunta a ba shi ba dama Allah ya riga ya la'ance su wannan aikin la'anannu ne tsinannu to wannan Allah yana nuna mana ɗabi'u na irin yahudawa da halayensu da irin yadda suka yi ta yau manzon Allah izgili da cin mutunci su ce su ba za su ji abin da ya faɗa ba kuma su lazumta masa shi sai ya ji nasu kuma ya yi aiki da nasu sannan kuma sai su ba za su yi aiki da ainihin wato abin da shi ya faɗa ba Allah ya faɗa a wata ayar wala qad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in su ne fa Allah ya maida su birara birai saboda itida'i ketala ketare iyaka da saba umarnin Allah tabaraka wa ta'ala falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yayin da suka yi a girman kai dangane da abin da aka hana su kai utuwi shikenan Allah ce to ku zama biran ruka ku zama birai Allah ya canja musu halitta قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل Allah ya tsine musu albarka kuma ya mai da su birrai ga la'anta ga kuma canja musu halitta da aka yi to wannan yana nuna cewa ashe ɗabi'a ta yahudawa dama yahudawa tsinannu ne a wurin Allah Allah ya la'ance su Allah ya yi tir da su Allah ya yi asha da sha'anin su to kaga bai kamata a ce musulmi ya zo ya rungumi tsarin yahudanci ba yanzu kaga subhanallah abun kuka abun bakin ciki yanzu yahudawa sun hana mutane aiki da alkur'ani na gaya muku su suka fi kowa kaɗan a duniya amma yanzu qur'anin nan sai dai mu karanta shi a tilawa ba aiki da shi ba shari'a da shi da wani zai zo ya ci maka gona ba za a maka hukunci da alkur'ani ba kuma a ciki akwai a sunan manzo Allah akwai da wani zai je rufa ka da duka sai dai a ce a bude constitution section kaza section kaza kullum suka zauna suka yi tunani suka tsara suka ce ba su yadda da tsarin ubangiji ba tsarin su shine ya fi musu suka bautar da mutane suka yi aiki da littafin Allah suka zaɓuɓɓuka da aka yi ƙone-ƙone tashe-tashen ba mabamai da waye da sauransu ba wanda ba su yi ba amma yanzu kirista a wanke suke kiristan ƙasar nan kamar ba su yi komai ba kawai yanzu musulmi ake bi ana tana da ana ta zuwa kurkuku har an ta kai ga ana kama malamai tunda yau mala albani satinsa guda da kwana wajen uku mala albani na zaria sun kama shi sun ci kuikuye shi an tafi da shi abuja an kai shi kaduna wajen kwane ne wajen menene an ɗauro shi an taho da shi da motar mobile mota wajen guda hudu ko biyar ko shida ko bakwai an zo da shi gida za a bincika bama bamai an su suke tada bama kaji renin wayo don girman Allah yanzu ku ku san suwa suke tada bama baman ba malami da yake rike da qur'ani da hadisi kullun aikin sa shagaltuwa karatu da bincike ma ya ishe shi ya binciko hadisi ya binciko ya shi ya dauki hankalinsa wai wai yanzu waɗannan bayan Allah da suke taimakon mutane suna wayar da kan mutane kyauta ba biyan su ake ba babu wata gwamnatin da ta sa albashi wa malamai saboda da'awa da suke suna karantar da al'umma mai shara a ƙasar nan yafi malami kima mai share titi tunda yana da albashi hidimar da malami yake wa al'umma mai share titi ba mutane yake wa hidima ba malami fa ba mutane yake wa hidima ba mai shara a ƙasar nan yafi malami kima a tsarin constitution din kasar nan malamin addini zai zo ya wa'azi ya da'awa mai shara mai share titi ya fi shi daraja amma wai duk a manta da waɗannan duba yan neja delta yan ta'adda wanda ba a munan arewa wallahi ba mu san naɗa ban ba wallahi ba mu san naɗa ban ba a arewa yan neja delta su suka zo da naɗa ban su suka fara shigo da naɗa ban ma a arewa tunda su suka zo abuja suka naɗa ban din suka tayar kuma suka faɗa kafin su yi a intanet suka ce za su yi kuma suka yi din amma kaga wani yanzu ya taka an tsallako kuma malaman addini ake kamawa a cafke wannan a daure wannan a kama wannan Allah ya san irin azabar da za a yi duk wanda aka kama shi kaga aikin yahudawan kenan da muke faɗa hidima ga yahudu din kenan da ake faɗa suna zaune suna can wallahi kurin kuna musu aiki ka duba rashin mutuncin da kafiran kaduna suka yi suka kashe mana duk musulmin zanko sai da aka kashe sai wanda suka gudu babu an kone gidajensu an yi balance an yi flat da gidajensu duban musulmin kafancan aka kone kasuwanninsu duk wanda suke wajen gari aka kakkashe su aka yanka su wannan na kwana-kwanan duba abin da aka yi a plateau wanda aka yi a jos har yanzu ba su dina ba duba wanda aka yi yalwan shandam duba yadda aka yi a tafawa balewa kwana-kwanan nan duba ta'addancin da ake a kasar nan arna kasar nan su ta kashe mutane suna yankawa ba abun ka duba a komai ba mu taba jin gwamnati ta je ta kamo wani pasto ko wasu pastoci ko wani rabaran rabaran ko wani bishop bishop ko wani waye an je an kama an daure su ba ba labari ba za ka ji ba saboda suna da uwa a murku amma mu fa me me alakar malami da wannan hayaniyar kuma ku yanzu in gwamnatin Najeriya ma tana da mutunci ta san mutunci wallahi tallahi albarkacin malaman nan da suke wa'azi suke addini shi yasa ma kasar ta zauna lafiya wallahi ku da ba dan Allah sa akwai malaman nan suke wa'azi suke kwantar da hankalin mutane suke ja musu aya da hadisi suna nuna musu kansu hayaniya ta da hankali bai da kyau addini ba da kashin ku ya bushe wallahi ba wanda isa yawo a cikin ku amma hidimar malaman aikin malaman waɗannan malaman da kuke kiyayya da su su ne dai a masallatai suke ta hudu bakar a hayaniya kuma shaida ne ku je ku nemi kasar lokacin da ake ƙone ƙonen nan ake waye malamai sun ta yi a mumbari sun ta faɗa wurin wa'azi an ta faɗa gidajen rediyo a yi haƙuri jama'a a yi haƙuri jama'a a yi haƙuri sun faɗa bila adadin amma kuma yanzu da- wannan hidimar da suka yi muku kuma shine za ku zo kuna sakan ka musu da kama su kuna daurewa ai sun fi ganin kimar malaman nasu da ku dan yanzu mutum nawa ne zai shirya tsiya amma da ya ji an mai wa'azi aka hada shi da Allah saboda shi malami da Allah zai hada ka da an hada shi da Allah sai ya ji tsoron Allah sai ya ce ya fasa ya daina kai kwafa bayan zalunci da cuta da ɗiban kuɗin talakawa da kai da ciki a kansu da hana su sakat da hana su numfashi da kai yaushe ma za su saurare ka su bata lokaci a kanka ai hidimar malaman ne aikin malaman ne amma yanzu a ce sakayya da za a yi shine ana tuman wannan ya dana bom ana tuman wannan ya da- da a ce malaman da suke da awan suna dana bom din ai da Najeriya yanzu da bata zo haka ba ko kuwa da a ce dana bom muke koya muku ai da ba a kai haka ba da tuntunin an yi abin da za a yi amma abin da muke karantawa alkur'ani da hadisi a ɗora mutane akan gaskiya kuma a sa su yi biyayya manhajinmu na ahalus sunna ba ya halatta a fito a yaƙi shugaba a yaƙe shi a ɗauki makami ba kullum muna faɗin wannan muna maimaitawa amma manhaji ne da ya ginu akan faɗin gaskiya akan kowa kuma ba wani abin da muke da shi ɓoyayye da hadda za ku bi gidaje kuna ta cekin kuna ta wani abu da sauransu me ake da shi a ɓoye in akwai abin da muke da shi za mu bayyana za mu gaya muku a wurin karatu mu ce muna da kaza ko ba ka bane mu ce muna da shi bismillah ku zo mu buga da mu da ku in za mu yi haka din sai mu yi amma ba tsarin mu bane ba mu yarda da shi ba ba shine a gaban mu ba mu so muke mu wayar da kan mutane su gane addini su samu yi wa Allah bauta mu duk rikicin mu tsakanin mu da ku kar ku takura wa addini kawai shine da za ku saka wa addini musulunci mara ku daina takura masa ku daina sanya dokoki da suke cutar da addini ko tsari da ke cutar da addini ko raba arzikin ƙasa ku fifita kiristoci akan musulmi da ba ku yin haka da ba za ku ji mun ce komai ba ma akan ku da duk wallahi wannan yana cikin hidima da aiki ga yahudawa din kuma irin wannan abun bakin ciki sai ka ji musulmi ne da yake gwamnatin shine zai tura shi a da kamowa ne da shi za a yi amfani a ba da list din wani aje a kama su ko waɗannan arnan mutum ɗaya aka kama musu wallahi coci guda sai ta yi sai ta tafi abuja daman duk ma nasu ne duk jama'a su ne duk mukaman duk nasu ne tunda komai yanzu duk an karbe an basu ba ba ku me kuke da shi ya saura fada abin da kuke da shi fada shugaban kasa ba naku bane mataimakin shugaban kasa ba shi da amfani in akwai shugaban kasa haka ne shugaban senate naku ne ba naku bane shugaban majalisa shine Allah ya taimake ku shi ma kuka samu shi ma da sun yi kulle kullen da suka turo wata mace da kyar Allah ya taimaka kaga da fa wai a lokacin ne fa aka yi magana kuma zone da za a yi zaben yan majalisar kuma aka ce wai za a yi zone ka duba renin wayo fa ku da kuka lalata zone kuka ce ba magana zone zonin to amma yanzu saboda ba a- an mai da mutane ba su san ma me suke bai lokacin aka mai da zonin din da kyar Allah ya sa aka samu sakataren gwamnati ba naku bane shugaban sojoji ba naku bane shugaban wane ne wane ne ba naku bane duk wasu manya-manyan mukamai a ƙasar nan shugaban immigration ba naku bane shugaban custom ba naku bane ka gaya mai kudi shi kuma duk wanda za su ɗauka fa kana jina ko a cikin musulmin su saka to dole fa sai sun san irin su ne nasu ne ba su da matsala kuma yanzu tsayar da suke yi idan an zo ana cewa magana arewa arewa arewa dan gwanda ma mu dawo yanzu ƙararren mu fara magana musulunci kurum ba wani magana arewa musulunci kafirci kurum to idan magana arewa kuke sai a ɗauki wani mukamin sai a bawa ɗan arewa amma kafiri ko ba gaba ne yanzu ba kuna cewa mulki ya dawo arewa mulki ya dawo arewa ba to zai iya yiwa in ya zo sauka sai ya nemo wani kasurgumin arne a arewa sai ya dauka ya bashi mulkin to sai ku yaya an mana illa fa ba kaɗan ba ba kaɗan ba an mana illa ba kaɗan ba amma mu tausayin da muke jewa kanmu shine wato dubai da ake ta wafce makwakon ake ta kwace makwaman nan muna kallo muna gani komai duk wani shugaba da ka sani babba ne a ƙasar nan ko wani ofis da ka sani na security a ƙasar nan ka tsaya ka duba ka ga waye guda nawa kuke da shi guda nawa suke da shi sannan ku duba yawan su ku duba yawan mu mu nawa muke da shi muna da 80 bisa 100 fa su suna da nawa bai ba 20 ba to shi yasa tsarin da gwamnatin kamaru ta yi a kamaru shine za a ɗabbaka muku a najeriya sai dai in allah ya kiyaye kamaru majoritin mazauna kamaru musulmi ne ku 'yan kasuwa ne kuna zuwa amma yanzu kamaru ko hauka musulmi yake bi sai nemi shugabancin kasa ba saboda sun riga sun gama komai akwai mataki ma na soja da in musulmi ya kai wannan gurin yana kaiwa wannan gurin sai a ce to ko ya ritaya ko kuma ya rabu da ransa ba za ma a bari ma ya tsallaka ya je wani wuri ba a dole dole sai a maka ritaya irin wannan tsarin na kamaru shine gwamnatin taraba ta dauko take ɗabbaka shi a najeriya wanda majoratin mazauna taraba musulmi ne amma yanzu ba wani musulmin da ya isa ya fito yana kwantastin neman gwamna a taraba nasu ne sun kwace taraba ta zama tasu ga plato sun kwace ta duk da cewa akwai musulmi dewa duk cikin federal a wannan wannan capital din cikin plateau cikin garin jos musulmi ne in ka shiga makai ka ce ba arna a garin su suka fi yawa amma yanzu plateau jos ko kansila ba su da shi guda daya komai sun kwace amma koma nan gombe nawa arnan suke a gombe amma an ba su deputy gwamna ko ba gaba ne amma mu duba yawan mu a jos ba mu da ciyaman ba mu da kansila yan majalisa dan sanar ko dan wane ne duk an kabar da su wannan zaben babu to deputy gwamna ma ba ku sa ba ku ba kwamishinan yan sanda ar ne shugaban sojoji ar ne shugaban wane ne komai nasu na arna shugaban asibiti ar ne a nan nan jos jan nan plateau nan nan kusa da ku dawo nan kaduna tunda allah ya halicci kaduna ba a taɓa yin gwamna kafiri ba saboda kaduna cibiya ce ta musulunci mu a wurinmu a arewa samuwar malam abubakar mahmud gumi a wannan wurin guri ne mai tasiri da addini kuma albarkacin zamansa da yadda mutunta garin da wa'azi da addini yasa duk manyan ƙasar nan kowa sai da ya nemi gida yana da gida a kaduna wuri ne strategy mai kyau a arewa zuciyar arewa ce kaduna amma sai da suka san yadda suka suka kwace ta yanzu kaduna ta koma hannunsu ta dawo hannunsu kuma sai ba kuna ga daren yawa ko na makamanci wannan ba an yi yawan an yi ƙuri'a duk musulmi sun hada kai sun ce ga wanda za a zaɓa din an yi din amma da ƙarfin tuwo sun kwace mulkin sun ba wa kafiri kuma kowa yana gani to saura kano kuma nan gaba ko jigawa amin amin amin amma akwai bukatar sai mun tashi mun tsaya a to me bambancin ku da kaduna ai bambancin ku da kaduna kadan ne ai ai bambancin bai da yawa wato ina faɗin wannan magana ne don ka gane tsarin da arnan ƙasar nan suke da shi da kafiran ƙasar nan suke da shi kuma na neman murkushe addinin Allah a mai da mokar amma waye yake tunani a cikin mu yake gane wannan ubangiji Allah ya taimake mu wallahu alamu bi adaikum Allah ya faɗa mana makiya ne kuma dole su zamanto makiya gare mu sai Allah ya ce mu
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت نعم وكان أمر الله مفعولا يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا قول أن أكبا للتافي يهودا وكينا آمنوا بما نزلنا كي إيماني دا أبن مكسوكر شيني القرآن musaddiqan lima ma'akum wanda yake gaskata abin da ke tare da ku shine at-taura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu manya-manyan malaman Yahudawa su Abdullah ibn Suriya da su Ka'ab eh, ibn al-Ashraf yake cewa ya ku taron Yahudawa ittaqullaha wa aslimu ku ji tso- tsoron Allah kuma ku musulunta ku miƙa wuya fa wallahi innakum lata lamuna anna alladhi ji'tukum bihi lahaq wallahi kun san abin da nazo muku da shi gaskiya ne ku kun sani ku malamai ne sai suka ce mun ma na arif dalik mu ba san haka ba suka doge akan haka suka kisi imani asarru alal kufr to shine sai Allah ya saukar da wannan aya din ya ayyuhal ladina utul kitab ya da aka bawa littafi yahudawa ku yi imani mana da alqur'ani wanda yake gaskata abin da ke tare da ku na littafi shine at-tawra min qabli an natmisa wujuhan ku yi wannan kafin mu shafe fuskoki mu canja fuskokinku fa naruddaha ala adbariha mu mayar da fuskar gaba ta koma baya ku yi wannan kafin mu canja muku wannan halitta na ja'aluha ka- ka khaffil ba'id malamai suka ce abdullahi dan abbas ce ku yi imani kafin mu mai da fuskar ku ta zamanto kamar tafin raƙumi ko mu canja ido ya dawo baya ƙeya ta dawo gaba ko kuma mu mayar da fuska ta zama ita ce matsalar gashi fuskar kunan ɗin nan sai gashi ya tsuro kaga asali ainihin ba nan ne gashin ne ke fitowa ba ko to in Allah ya ga dama in ba ku yi wannan ba zai mayar da nan ɗin fuskar taku duk gashi zai tsoro kamar shi ne kan kamar yadda ya mayar da na biri ba haka fuskar biri take ba gashi ne a jikinta sai bakinsa sai ina sai idan to za mu iya mai da kubirai kuma Allah ya mai da su birai din shine sai ke ta'auna la'anahum kama la'anna ashabas sabt ko mu tsine musu albarka kamar yadda muka tsine tsinewa ashabas sabt ma'abuta wato eh, eh, kamun kifi da ran asabar da muka hana su muka mai da su qiradata wa khanazir muka mai da su birrai muka mai da su aladu قل أو نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله آية ده muka jawo ɗazu من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت Allah ce ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil ku yi wannan kafin mu muku wannan wa kana amrullahi maf'ula lalle ai- ai al'amarin ubangiji tabaraka wa ta'ala abun aikatawa ne abun aikatawa ne na'am
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء na'am ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما inna allaha la yaghfiru an yushraka bi lalle Allah baya gafartawa da ayi shirka da shi a hada shi da wani wajen bauta ya hana shirka bai yadda da shirka ba wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma Allah yana gafarta zunubin da bai kai haka ba amma ga wanda ya ga dama wa man yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah ya hada Allah da wani wajen bauta faqad iftara isman azima haqiqa lallai ya kirkiri laifi mai girman gaske shirka laifi ne mai girman gaske bari ma dai babu zunubin da ya kai shirka girma wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida wanda ya shirka da Allah ya bata bata manisanciya ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيق إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مشركي دان وتني الله يا حرم تامس جدا الجنة وما واه النار كما مكومس وتجه النمني da haka shirka rusau ce ita take lalata aiki abinda ake nufi da shirka kuma shine hada Allah da wani wajen bauta bayan Allah na kwarai ba su hada Allah da wani wajen bauta ko addu'a ko sallah ko neman agaji ko neman arziki ko neman haihuwa ba sa yi walladina la yad'una ma Allah ilahan akhara ba sa hada Allah da wani wajen bauta idan ko mutum ya wannan to ya koma cikin halakaku kuma taɓaɓɓu su ne masu shirka yau kuma shirka za ka ga ita ce ake kaɗa mata ƙararrawa ake goyon bayanta za ga mutum ya buɗe ƙaton wuri saboda taimakon shirka bokanci ne sa mutane bautar kabari ne tsafi ne sihiri ne duka dai gashi nan Allah ya tsare mu sai ce min aya ta ƙarshe ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم na'am بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا na'am انظر كيف يفترون على الله الكذب haka وكفى به إثما مبينا alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum Allah ce yanzu baka gani ba ga waɗanda suke tsarkake kawukan su mutum yazo yana tsarkake kawukan kansa akan wani ya ce shine na sama wani kuma yana ƙasa balillahu yuzakki man yasha Allah dai shine yake tsarkake wanda iso kuma wanda ya ga dama ay yutahhiru wa yubarri min adh-dhunubi wa yuslihu man yasha wa la yuzlamuna fatila kuma Allah bai zaluntan bayan Allah ko da da fatil abin da ake nufi da fatil shine wannan dan abin da yake jikin dabino dan karamin abu da yake makale a jikin dabino Allah baya wato wato wato zaluntan bawa ko da da wannan ne ku daina tsarkake kawo kanku mutum ya daina nuna cewa shine yake yafi wani bai kamata ba Abdullahi a wannan Al-Hasan al-Basri da Imam Dhahak da Imam Qatada da su Muqatil suna cewa wannan aya din ta sauka ne akan Yahudawa da Nasara yanda suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu mu ne yayan Allah kuma mu ne maso- masoya Allah haka suka bar kaga karewar taskiya ai su su yayan Allah ne ma gaba daya kuma suka ce wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ba mai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasari Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wannan tazkiyatu ba'dihim li ba'd sashin su ne yake yaban sashi yake kuma wato girmama sashi Allah ya ce unzur kaifa yaftaruna ala Allah al-kadhib duba yanda suke duba ka gani ya Muhammad kaifa yaftaruna ala Allah al-kadhib sallallahu alaihi wasallam yanda suke kirkirar ƙarya su danganta wa Allah su canja littafin Allah su canja maganganun Allah wa kafa bihi isman mubina lalle wannan ya isa babban laifi wa kafa bihi ad-damir huna yarji'u ila al-kadhib ai ƙarya iya iya laifi mai girma an ka samu ƙarya kai fatiha kawai shine wa kafa bihi isman mubina ai babu abin da ya kai ƙarya wato girman laifi mabayyani kuma Allah ya tsare mu sai mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuma harshe Allah ya mana afuwa da rangwame assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ba ke cewa ga hadisi ya ce an sa mana ƙasa ta zama masallaci a gare mu za mu iya yin sallah to amma kuma gashi ana cewa ba za a yi sallah a makabarta ba shikenan abu ne mai sauki shi wanda ya ce maka an sanya ƙasa ko ina ta zama masallaci shi ya ce ban da makabarta ba shikenan ba da ya faɗa ai ya keɓance wasu wurare ba shi ya ci kara ban ɗaki ba ko ba ka bane to saboda gurin datti ne wani ce malam azumin na na sau ɗaya nake a sati ranar alhamis ba na samun dama ranar litinin nake malaya azumi na yake ya yi daidai a watakila akwai uzuri mutum ko yana da ayyuka masu tsanani a ɗaya daga cikin kwanakin shikenan sai ka yi ɗaya ko kuma ka samu wata ranar ka yi ba laifi ba ne abinda ka yi allah zai karba insha Allah fattakullaha mastata'tum malam ina neman addu'ar ka da ta yan uwa domin na tafi kaduna don yin screening na nda yanzu ma abokina na ba wannan takarda ya kawo maka to muna muku addu'a allah ba ku nasara duk dan uwa musulmi da ya je wannan to allah madaukin sarki ya bashi nasara ya bashi dacewa yawa yanzu ma sai ka tuno da ni a yanzu haka ana sai da fama-famai na 'yan sanda masu neman aikin dan sanda malakin ma ka bude waya ta da Allah wannan babban nan akwai message din sai a karanta mutane dan a koma a je a nema aikin dan sanda yanzu haka ana ana sayarwa a a nan ana shiga ana internet kenan ana browsing ana fitarwa ku kokari ku shiga haka soja ma na san nan da watakila jibi kuga ta za su tafi akwai masu tafiya recruit na san akwai wasu a nan cikin ɗalibai Allah ya ba ku nasara Allah ya ba ku nasara Allah ya ba ku dacewa kuma ku yi hakuri ko kun je ba ku samu ku daɗa komawa wata shekarar kuma duk wanda ya ji labarin ana ɗaukan soja ko ɗan sanda ita yaɗawa a ita text ana yaɗawa a yaɗa website ɗin da ake da ake ɗauka ɗin saboda yawanci waɗannan abubuwan an dade shekaru da dama ana ta yi ba mu da labari sai ga arewa ma kaɗan bai wuce abin nan ba yanzu akwai wani abu da aka ɗauka na sojoji ne na wani ɓangare na soja duk kano gaba ɗaya ina jin ko mutum uku ne ma aka ɗauka duk kano gaba ɗaya amma a kudu akwai a state ɗaya wani yaro yana faɗa a ce a state ɗaya sai da wani ya turo mutum goma sha biyar amma kano gaba ɗaya mutum uku ne kuma ga wani abin da suke an sun zo da yake akwai manufa idan an zo kurin haka kurin abin da baya ka'ida ma dan a zubar da ku sai a sa ku tsallan kwado a iya sa ka tsallan kwado daga nan har zuwa kofar zoo road bakin gidan zoo kwarai kuwa da tsallan kwado kurin wanda ya faɗi ya faɗar da kansa to ya mutum zai iya wannan a ta duka ana ta kaza ko a zuba ku ku ta gudu na hauka ba dan wani abu kurin dan a zubar da ku suna da manufa kuma wanda za a ɗauka ɗin fa wasu ba sa zuwa don wani an dauke shi ce masa aka yi makar maka da duk wahalar nan ba za ka yi komai ba duk karyar banza ce ai kasar nan akwai gyara dole sai yan uwanmu ku ji daɗi kar ku ji daɗi ku ce mun takura muku ku ce mun muku kaza dole sai kun yi wa addinin ku aiki daidai gwargwado wallahi dole ne sai kun yi iya kokarin ku dole ne ku fito ku taimaki yan uwanku ku agaza musu in ba haka ba akwai matsala gashi nan da Nigerian Police Cadet ASP da kuma Cadet Inspectors duka ana dauka forms din are available at Police Service Commission's website for pre-downloading visit the site or check today's punch for, detail, for more details na jiya kenan ko shekaran jiya ta, ta wannan to akwai website din ma wani shi ma ya turo mun barin da daɗa karanta muku shi don ɗan uwa su rubuta ko ba komai ma ka je ko ba za ka shiga ba dai ka gaya wani ga wannan ɗin ya ce enlistment forms for cadet asp inspector ana sayarwa ya ce da website for pre-downloading www.psc.gov.ng www.psc.gov duk da kananan baki banda www sai .ng ng din ma da kananan baki dot kuma da aka ku kokari ku circulating zuwa sauran yan uwa brothers and sisters duka a yayyada ga waɗanda suke so ku je ku shiga kafin ku zo nan gaba ku rasa wakilai wallahi kuma duk inda za ka kama kafa ta alfarma ka nema ko ina ne ka je ka nema kuma an je an ce sai an ba da wani abu ne ko na cin hanci ko na abu ka bayar kai Allah isa warai kuwa to to haka suke yi haka suke yi haka suke babu yaran mu sai ga babu kun fahimci wannan yawwa da haka wannan dan uwa din yanzu haka yana can ai musu addu'a sun tafi NDA Allah ya ba su nasara da dacewa wani ce zai iya yin kiyamun laili da karatu a boye saboda a ɗakin su ba shi kaɗai ba ne kai ya takura musu ya kwarai ko kai ɗaya ne ma ya halatta kai ai ba dole ne sai ka kiyamun laili a bayyana ba wani ce da Allah malam a iya kama hujja a shari'a da, da bidiyo kaset don tabbatar wa mutum a zina a matsayin shaida a kotu wajen yanke wa mazinaci hukunci saboda rashin shaidu guda hudu na mutane sam bai zai taɓa yiwa ba bidiyo kasar bai zai da mahujja ba ba abin da baya faruwa yanzu a ƙasar nan yanzu nan wannan magana da nake ka gani nan da kayana da komai da wannan magana nake a kwamfuta kana zaune a gidanka za ka iya yin wani mutum iri na da sauti irin nawa da duk man motsi irin nawa da hula irin ta da komai irin nawa magana za a ɗauka kurin a jona hoton ba zai zama hujja ba da dalili ba zai zama hujja da dalili ba da haka ya kamata a kiyaye wannan yanzu ba ga Usama bin Laden ba Allah masa rahama ji kansa in ya mutu din da gaske in kuma yana raye Allah ya tsare shi Allah ya raba shi da shari da makircin Yahudawa kuma Allah sa ya kara musu tsoro a zukatansu kaga ya ana cewa wai an kashe shi shugaban kafirci na duniya ra'asul kufri Obama shi ya sanar da wannan cewa sun kashe sun dauki kaza kaza sun dauki gawa sun jefa sai gashi hoton da suka nuna din hoto ne mufabrak har hada shi aka yi kurin zane ne aka gashi nan duk a jaridu an nuna ai wannan kaza aka yi an shiga guri kaza ne a kwamfuta aka yi kaza an yi kaza har kwamfutar da aka sai da aka ganin ta duk an nuna a duniya ashe ƙarya ne ba wannan din ba shi bane ba kuma in ka gani sai ka ce shi ne kuma da haka bai zai da mahujja ba ana so amma sharri za a ɗauko bidiyo a ce kai ne kuma ba kai bane ba murya a kasar ba za zama don wani zai iya zama ya yi magana irin taka yanzu ko kwanaki na a freedom ba ku ji ana hira da wani yaro ba duk murya wanda ya ga dama zai kai ba ma murya ba har kiɗa ma da ake sawa na kaza kaza in ya shaƙe murya sai ya irin wannan din to wani zai iya zuwa ya je maka da bai zai zama hujja ba a shari'a sai dai a ƙasa irin wannan ƙasa wadda take ba ta da ka'ida ba wayayyun lauyoyi da za su iya biyo mutum kadu shine ko kuma akwai su ba wannan hidimar kuma ita ce a gaban su ba takarda ta ƙarshe wai wannan yake cewa wai wai shi ma'aikaci ne kamar yana hawa sama yana yin aiki sai mai gidan sai ce je nemo tsani haya ya yi wa haya tsani da zai zo ya hau gida ya yi masa aiki to sai ya san akwai inda zai je karbo aro ya karbi kudin haya sai ya kewaya ya je karbo aron tsani kaji ko sai ya kafa ya aiki wai ya halatta ya ci wannan kudin ina ina ko zai halatta kaga nan kai yanzu matsala ka guda biyu matsalar farko shine ka yi karya ka san hukuncin makareci matsala ta biyu ta mafi biyu matsala ta biyu shine shi yanzu wannan mutumin ka karɓi kuɗi da zimmar za ka yi mai haya to kudinsa suna jikinka kuma a hakikanin gaskiya ba hayar kayo ba ka je ka karɓo ne mai aro to sai ka zo ka ci wannan kudin to da wani dalili za ka ci wannan kudin sannan abu na uku shine shi wancan da ya baka aro ya baka watakila da ya san aikin kudi za ka je ka yi da shi zai baka ba zai baka ba sai ya ce kai ma ka biya da haka ashe kaga ka ɗauki gumin wani ka je ka yi amfani da shi ka samu kuɗi alhalin baka da haƙƙi a kai da haka wannan kuɗi bai halatta ka ci ba ka yi maza ka je ka samu mai gida ka mayar masa ko ka je ka ba shi haƙuri ina fata ana fahimta shi ya halatta a cikin tambayar sai ce ya halatta arniya ta yi wa musulma kitso a'a bai halatta ba ai manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce da malaman fiqh ma sun faɗa cewa bai halatta musulma ta buɗe gashinta wa kafira ba matsayinki na musulma kin fi karfin arniya ta bude miki gashinki ki bude mata gashi wane mutum babu wannan haramun ne la ya juz ko da irin wannan salon salon da suke budewa a cikin unguwanni suna yi wa mata aiki kuskure ne kuna kai matan ku gurin arna ba daidai bane la ya juz ku me yasa matan ku ba za su bude salon din ba zai yi wa tambaya nake ba zai yi ba yanzu idan mutum ya zo yana da hali anguwa ya samu shago ya gyara ya sa janareto ya sa wurin gyaran gashin mata da komai ya dako iyalinsa ya sa ta tana yi ta sa hijabin ta ta lullube jikinta kullum tana ciki da labule ba wanda yake shiga sai mata laifi haramun ne sana'a ce mai kyau ku bude mana za mu iya yi amma sai a bari wai arna su rinka zuwa suna yi ga chemist sai ga mace katuwar arniya ta zo bata karanta chemist din ba ta bude chemist a cikin unguwa ka zo mai gida da girman ka ka bude abin din ka kana kana to allura ne eh ta naka maka allura katuwa kafira me yasa idan matan ku sun yi karatu sun karanta nursing ko sun karanta a medicine suna iya rike chemist ko sun karanta wani abu da shafi magani me yasa ba a bude chemist din mata me yasa ba chemist din mata a nan garin me yasa babu ba za su iya yi ba za a iya bude musu kemis na mata mata ne kurum za su zo laruran mata su yi musu allura su tambaye su rubuta musu magani cikinta yana ciwo mace ta yi wa mace me yasa ba ma yi a garin nan me yasa ba za a iya yi ba za a iya yi ba mu samar wa matan mu sana'a ba mai tsarki ka gyara shi ka ce kemis ne na mata namiji baya shiga zai yi ko bai zai yi ba to ba mu da mata masu karatun akwai amma tunanin ne babu ma tunanin ne ba babu Allah ya mana mai kyau abu na ƙarshe shine kar ku manta cikin kokarin da muke ta yi shi karatu amfanin sa aiki da shi kun ga kullum muna ta kukan mun ci baya mun an danne mu mun yi kaza mun yi kaza to akwai abubuwan da sun shafe mu mu kuma din mun kasa yunkurawa mu gyara yanzu anan muka sa za mu buga fom mai kyau wanda ya shafi masu sana'a da suke cikin mu don mu kawo wani gyara koyaya a cikin al'umma muka sanar alhamdulillah mutum wajen kusan 38 sun karba masu sana'o'i amma har yanzu mutum a nawa ne suka dawo da fom din gaba daya 35 ne o afwan 35 suka dawo da shi mutum 38 ba su dawo da shi ba wannan din Allah saka musu sun karba wajen mutum kusan 70 kenan da wani abu ko wajen 70 da wani abu suka karbi fom din gashi nan amma duka dukansu bai farabi suka dawo da shi ba sauran sun rike ba su dawo da shi ba ga waɗanda suka dawo da shi duk ga file files ɗinsu nan kuma alhamdulillah kwamitin masallaci Allah ya saka musu sun yi kokari sun cire masu aikin birkila an samu mutum bakwai masu aikin wuta mutum hudu masu karantarwa malami da zai iya zuwa ya yi wa yaran mu lesson english ne mathematics ne physics ne biology chemistry in Allah samu samu guri a makaranta ko mun gina azuwa biyu duka duka gaba ɗaya mutum biyu aka samu ko muna da yara da suna gama secondary suna so a musu lesson don su je su ce waye su cine ku to yaya za mu yi mu taimaki al'umma mu idan ba ku zo ba mutum biyu wanda yake tunanin in an tashi za a iya bukatar sa ba wai mu kyauta ba fa a dan sa wani abu a biya shi ma mutum biyu kawai duk yan bokon da muke da su anan mutum biyu yan kasuwa da abin da an samu wajen mutum bakwai masu sayar da abubuwa har da ma siminti da fuloti sauransu kafinta mutum biyar an samu mai walda mutum ɗaya duk gaba ɗaya mutum ɗaya mai walda muka samu sai mai sai da fiya-fiya da man shafawa da sabulu mutum ɗaya Allah masa albarka duk aikinsa ne yana yace in ne matsalar fiya-fiya ne ko matsalar sabulu ko matsalar kaza bismillah yana da shi gashi nan mutum ɗaya mai fenti mutum ɗaya fenti mutum ɗaya gashi an yi fenti a masallacin nan na so da a ce mun ɗabbaka wannan aikin to amma ina na san biya aka yi ko ba ka bane an nemi taimako a sa kafet an nemi taimako fentin kuma akwai masu fentin kuma an biya wataƙila ma ka je ka ɗauko wani ma ɗan bid'a ma wanda maƙiyinka ne ya zai gogoga maka sama sama ya ce tela an samu mutum mutum mutum me mutum uku da mace guda ɗaya ku ga wata bayarwa Allah a cikin mata ita ce tela kwaya ɗaya ta bayar da sunanta direba mutum biyu sai masu aikin abinan disfilin haka mutum ɗaya to muna daidai da sanar da ku a disfilin ba ku fahimta ba ne ko sai na fito karara na abinan to an abin nan ku ɗayar kuwan lokacin ba kwa gane abubuwa da Allah wannan fama-famai suna nan har yanzu ana bayar da su lalle ne ku zo karba wannan shi zai nuna mana cewa da gaske muke yi in ba ku yi wannan ba to shi kenan ni ma na san irin karatun da zan zo na rika yi eh gaskiya ne haka zo kana ta ihu ku al'ummar da suke gaban ka ma sun ki gyaruwa ko ba haka bane ba ku fito mu zo mu yi addinin Allah aiki daga nan za mu fara tashin jirgin daga nan mu harba duk inda za mu tafi da haka muna nan muna jiran ku wanda suka karba su dawo da shi wanda ba su karba ba kuma su dawo su ma su zo su karba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته